dukkan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa akan dukkan al'amuranmu muna neman gafararsa dangane da zunubanmu da kurakuran da muke aikatawa muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawansa ne ɗan saƙonsa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da imani har zuwa ranar tashin alƙiyama. Bayan haka ya ‘yan uwa masallata, ayoyin alƙur'ani masu tarin yawa da hadisan annabi sallallahu Alaihi wasallam masu tarin yawa sun zo suna kwaɗaitar da mu a kayin ayyukan alkairi ta fuskoki daban-daban walan mu yi ƙoƙarin yawaita aikin alkairi. Shiɗan yana jayayya da mu, walan ƙoƙarin cinye mana lokuta akan abubuwan da ba za su amfanar da mu ba. in ma ya shagaltar da kai a abin da ba lada babu alhaki kayi sa'a a maimakon a ce ma abin da za a rubuta ma zunubi. To Allah yana kwaɗaitar da mu da manzansa, waran mu cije mu danni zukatanmu waran yawaita ayyukan alkhairi, sabida bayan an ɗauke numfashi su ne ababen da za su amfane mu a zamanmu na kabari, kuma su ne abubuwan da za a irga. a filin hisabi wadda da wannan ne mutum zai sami damar da zai laɓe Allah ya taimake shi ya sadu da rahamarsa. Muna roƙon Allah ya albarkaci lokutan mu walan yi masa yoran yi aiki na alkhairi. Sai Allah yake ambata mana walan kwaɗaitarwa umarni ne ma ya ce ku yi rigaggeniya ba wai ku yi gaggawa ba rigaggeniya ya'ani gasa a tsakaninku da ‘yan uwanku’ waran aikin alkhairi kowa kar a bashi a baya kowa kar a bashi a baya in an zo aikin alkhairi kai ma ya zamanto zaka shiga ciki kamar wani shiri da Sheikhul Arifi yake sunan shirin wai da'a basmatak albasma shine wannan yatsa wanda ake dangwala da shi na tamprint wannan babban yatsa da za a zo a dangwala wannan zanen kamar yadda muka sani a duniya kowa nasa daban ne ba wanda ya ɗaya da na wani haka Allah ya sanya shi shi ya sa ma a zamanance bature yake amfani da shi a na'ura a banki da makamancinsa kana dangwalawa sai ya bada hotonka da bayananka wadda lokacin da kai dangwala aka ɗau bayanan aka haɗa su to duk duniya ba wadda zai dangwala a samu wannan bayanin sai kai to kai ma a aikin alkhairi ka dangwala yatsanka a ciki komai kankantarsa sai Allah ya kwadaitar da mu yace ku yi gaggawa a waran ayyuka na alkhairi ƴan uwa me yasa aka ce mu yi gaggawa saboda ba a son taswifi a rayuwar mutum shine aikin alkhairi da zaka ce sai gobe sai jibi sai wani sati sai wata shekara ina tunawa muna jami'a wata baiwar Allah ta zo wata ɗaya kafin Ramadan ta yi ƙari a jikin masallacin ya kai rabin masallacin nan in bai fi ba ta ebi fili ta ƙara akai komai na zamani ran da za a buɗe Ramadana ranar aka buɗe wurin aka fara amfani da shi ranar da aka ci sati ɗaya a Ramadan sai aka sanar da mu a masallacin muna jami'a Allah ya mata rasuwa. Kaga wannan gaggawar da ta yi, target ɗinta na ta kammala wannan ya mata amfani. So da aka aiki alkhairi Allah yana kwaɗaitar da mu a kayansa. Aikin alkhairi da za ka yawaita sai Allah ya faɗa mana sakayya shi ne na farko, kurakuranka, zunubanka, laifukanka Allah ya tanadi gafara a dalilinsu. sai ce in ya gafarta ma gobe alƙiyama zai baka gida na aljanna aljanna ƙarama girmanta faɗinta shine faɗin sammai da ƙasai wannan shine mai karamin gida a aljanna kai anan kana rayuwa a 25 by 15 daga an shigo a matsa za ka shigo daga baranda in an sauka ba za a miƙe ƙafa ba anan kake rayuwa wanda yake da shi wani yana rayuwa a gidan haya wani ya gina kafin ya gina shekarun da za a yi ana yi da yawa to wannan sai Allah ya ce mana ga abin da zai baiwa mutum da kuma abin da matanmu ba sa so a faɗa in an ce an tana dama matar aljanna saba'in sai ga auren nasiya sai su yi fushi sai su ɓatare ka ji fa wai har saba'in aka bashi eh to saba'in ɗin da aka bashi ita akwai falalar da ba ta da shi ba a yi rayuwar duniya da ita ba ba ta zaman wannan takaicin da haƙuri da talauci da haƙuri da bautawa Allah da wannan abin da ake gani kaman takuri ta duniya in ta je aljanna in ma saba'in aka baka in ma ɗari bakwai aka baka in dubu bakwai in miliyan bakwai ita ce shugabarsu sannan akwai labarin duniya da in ana yi na ibada da tsayuwa da wahala da zumunci da duk abin da aka yi a nan ana wannan labarin su hurul ini ‘yan kallo ne, ba su san wannan abin ba ba a yi da su ba, so da haka kowa Allah ya tanada masa tasa falalar, da haka ‘yan uwa masallata, Allah madaukakin sarki a cikin ayyukan da yake so mu yi gasa a cikinsa. mu yi rigaggeniya mu riƙe shi kar mu yi wasa da shi shine halartar sallah halartar masallatayya halartar sallah ko halartar masallatayya mutane sun kasu kashi biyu akwai wanda shi a mahallinsa gidansa ko barandarsa a nan yake sallah ba zai je masallaci ba wannan ya saba karantarwar musulunci akwai wanda zai zo amma sai an yi ikama saboda yana hira ko yana da uzuri ko yana da wani abin da ba zai ma zo masallaci ba sai an ta da sallah ya iso wannan baya daga cikin karantarwa yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu bari saboda halattar masallaci yana nuna zuciyar dan adam yadda take rataye da wannan ibadar shi kuma wanda zuciyarsa take rataye da masallaci yake zuwa sallah akan lokaci wani ma kafin ladan ya kira sallah yana duba agogonsa ko yana hanya ladan ya kira ko yana masallacin ladan ya kira ko da zaran ladan ya fara kiran sallah to an ajiye duk abin da ake shine zamu ga ada ranar juma'a da za a kiran farko mu a lokacin in an kira sallar kiran sallah na farko ran juma'a yana da suna a al'adance me sunansa kiran me kiran wanka saboda daga an kira sallah na farko ran juma'a kowa zai bar abin da yake zai an bashi notice ne zai je ya wanka ya kintsa ya shirya ya tafi sallah ba sai an kira kira na biyu ba to yana da abin da yake nuna zuciya a rataye inuwar Allah gobe alkiyama wanda zuciyarsa take rataye da masallaci yana cikin wanda za su rabauta da wannan inuwar gobe ranar alkiyama muna roƙon Allah ya samu daga cikin masu rabauta da wannan falala gobe alkiyama to Allah madaukakin sarki wayannan masallatan bai ce mu bar su haka ba ya faɗambata mana yanda za mu raya su don masallaci akwai rayayyen masallaci akwai masallacin da yake shubuhu mayit ya so yayi kama da mace ce in an ce daga an yi sallah ba za ga kowa ba sai lokacin sallah ana idar da sallah kowa ya fice wani masallacin ma akwai mai mukulli cewa za a ku fita za a rufe akwai wuraren da suke da wannan ɗabi'ar ba daidai bane ana idar da sallah a rufe masallaci ana idar da sallah a kashe ruwan masallaci wannan yana daga cikin abin da yake kashe masallatayya zaka ga ko wuraren sana'a ne in kana yawo a fadin duniya da akwai masallaci akwai ruwa awa 24 za ga al'umma albarkacin sallah da ruwa suna halartar wayannan wuraren amma dukkan wuri ko zuwa ake jifa jifa babu ruwa an rufe za ga mutane suna tsallakewa dama aikin lada ne da kuka ta san mai to kun haɗu da ɗawainiya da haka ‘yan uwa masallatai da yawa ana da wannan ɗabi'ar na hana ruwa ba lokacin sallah ba mu yi kokari mu kawar da wannan domin ladan mu yayi yawa Allah ya ce ana daga sunayensa a cikin wasu ɗakuna sune masallatayya Allah ya ce mu daga sunayensa ta hanyar ambatansa waran kiran sallah ta hanyar karatun alqur'ani da za a zauna a yi a masallaci ta hanyar nafilfili da sauran ibadu yace a ambaci sunansa safiya da marece sai ce to su waye masu kulawa da ibadu a masallaci sai Allah ya kira su da mazaje in mace ne ma ta zama mace mai kamarwa mai kamar maza to wanda ya amsa sunan mazaje ya'ani sai wanda suke jajirtattu sai Allah ya ce to kasuwanci cinikayya wata dawainiya in lokacin sallah yayi ba ta kawar da hankalinsu ga barin sallah daga zaran lokaci yayi to za a jingine kaga nan za a sami kiyaye lokaci komai yana da tsari ɗaya baya shiga ɗaya time management daga an kira sallah to ka bar abin da kake ka zamanto sallah zaka tafi to zaka ga albarka daga wurin Allah madaukakin sarki a cikin aiki ko sana'ar da kake yi kamar yadda muka sani ya ƴan uwa masallata Allah ya mana umarni musamman a wannan yini na Juma'a da yace izanu diya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah in an kira sallah a ranar Juma'a wannan sallar Allah ya ce to ku yi gaggawa zuwa ga ambatan sallah zuwa ga mai kenan zuwa ga sallar Juma'a ai kokari a shirya a tafota akan lokaci ya ƴan uwa masallata ya zo cikin hadisin Abu Huraira yaddar Allah ta tabbata gare shi yadda yake ambata mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da al'ummar sawaran jijjifi ya'ani gaggawa zuwa sallah akan lokaci kamar yadda yake ambatawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da da mutane za su san falala da daraja da girman lada da ake samu a cikin kiran sallah to kiran sallar da ba za a bar shi a wani lada ne guda ɗaya ba da gasa za a yi ai ta rigima ni ma na zama ladan ni ma na zama ladan wannan kiran sallar taka ne wannan kiran sallar nawa ne manzo Allah ya ce to da sai an yi ƙuri'a akan ladanci amma kaga yanzu ladan din zai iya kokarin sa ran da ya makara sai kaga an haushi da fada to ranar tashin alkiyama Allah ya anzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana gobe alkiyama za a canja mutane halittu wanda yafi kowa kyau a aljanna waye shi me wace sana'a ne shine ladan amma a can kun bahaushe sai aka ce ladan baya yin me baya arziki shi yasa a da ba a ladanci eh to amma dai ladancin a yanzu wannan camfin ya karye saboda shekarun baya na ga ladan kuma tela da telancin ya tara kuɗi har ya sai shorudo har ta zama daf kaga ladan yana me yana arziki to manzo Allah ya ce da za a yi ƙuri'a a yi gasa ana rikici akan waran kiran sallah da mutane sun san abin da yake ciki saboda gobe alkiyama za a yi waladanai halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da masu dogon wuya sai zama ladan ma a aljanna ya fi liman kyawun halitta da haka limamai sai ana tsarmawa taratan limanci taratan kuma kiran sallah a samu a fado a wannan babin ina iya tuna muna jami'a a Sudan masallacinmu irin wannan na juma'a ladanai arba'in da tara muke da su sallah bakwai sallah biyar a wuni ɗaya kowace sallah a sati ladan in ya kira sai wani satin a wannan sallar ya sake dawowa saboda duk wanda ya zo ƙungiya ce ta ladanai zai zo ya sa sunansa a farkon simesta sai a rosta haka abin yake tafiya dan a koyar da mutane wannan ibadar su ɗabi'antun sun koma ƙasashensu su ci gaba wanda ya zama ko makarantun da ake sallah a makarantu yake da kyau a rika zuba yara a hidimar ladanci maluma suna ba su wuri da nan ne za a ƙirƙiri ladanai a anguwanni mabambanta sai ga yara sun tashi da addini sun zama mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san girman lada da falala da arzikin da yake cikin halartar sallah a gabar farko ko kuma samun sahun farko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to da awalan samu sai an yi ƙuri'a an yi zaɓe an yi rigima to da kowa zai zo in an zo sahun farko kamar yadda yanzu muke a masallacin nan ai sahun farko ba zai ɗauke mu na biyu da na uku ba zai ɗauke mu ba to da kowa zai zo dalle sai ya samu gu to da za a kasa ne wane yau ku ne gobe wane ku ne jibi ku ne saboda girman abin da yake ciki kun san mu mun fi imani muga takardu a hannu ana raba kuɗi a nan ne layi ba za a gaji da shi ba amma labarin abin da ubangiji ya tanada shi yasa muminan da za su samu aljanna sai Allah ya kira su alladhina yu'minuna bil gaibi masu imani da gaibu ai manzon Allah ne kadai a duniya ya je aljannar ya gano yaya take amma mu duk labari aka bamu sai muke kokarin kiyayewa Allah bamu ikon kiyayewa kaga imani da gaibu ne za a baka to imani da gaibun jama'a mu ƙara mar kwazo akan wanda muke da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mutane sun san abin da yake cikin gaggawa a sallah da ma aikin alkhairi to da an yi rigaggeniya da haka ƴan uwa masallata babbar ibadar da in an je lahira duk ayyukanka na rayuwar da kai daga ranar da ka balaga har ranar da ka mutu a fayil ɗin naka a tarin duk aikin alkhairin da kai sallah ce a sama ana buɗewa fayil ɗinka a lahira sallah za a fara gani in sallah ta kyautata komai ya tafi daidai to sauran ayyukan ma ba za a bincike su ba sun tafi daidai amma duk ƙoƙarinka a nafilfili sallah ta tozarta da zarar an bude an ga sallah da matsala to kasan ma an samu matsala Allah muna roƙonka ka sa mu cikin ƴan aljanna Allah muna roƙonka ka sada mu da rahabarka Allah muna roƙonka duk babin da aka faɗa na aljanna Allah ka sa muna cikin wanda za a budumbuduma da su a can Allah duk abin da zai mana shamaki ya shagaltar da mu da shiga aljannar ka Allah ka mana tsari da shi Allah ka sa mana kyamarsa a cikin zukatanmu Allah ka sa muna yin gabar wannan ɗabi'ar tana yin yamma, Allah ƙasar mu Najeriya Allah ka ƙara mata lafiya, Allah ka ƙara mata zaman lafiya, Allah wawayen cikinmu, da maroƙan cikinmu, da suke ƙoƙarin haɗa mu faɗa da rigima da ‘yar uwarmu Nijar da aka haife mu uwa ɗaya uba ɗaya, Allah karka sa wannan abin ya ci gaba. Allah duk wanda basirarsa ya ɓata tsakanin al'umma ne, Allah in mai shiriwa Allah ka shirye shi. in ba mai shirya ba Allah ka toshe ta Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana fahimtar juna Allah ka ƙara mana ƴan uwantaka ta addini Allah ka ƙara mana yalwatar arziki da nutsuwa Allah ka ƙara mana wadatar zuci da yadda da halin da ka ajiye mu da jijin ji a cikin rayin mu cewa Allah ka mana komai ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم يرحمكم الله